أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu ya tacin haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine wato darasinmu na 130 wato da shida kenan ko zaman mu na 136 muna tafiya ne da littattafai tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين للتافي نبي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو كمر يد واسك سني muna tafiya ne tare da littattafai muna bin jerin ayoyi to muna cikin suratul nahli a darasin da ya gabata a yau da Allah subhanahu wataala da mu tashi akan wannan gabar muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to kafin mu shiga cikin bayani na manta da wata mas'ala da ta zo farkon suratul nahli na so ne bayanin ta amma sai nan manta wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ata amrullahi al'amarin Allah ya zo fala tasta'jiluhu kada ku yi gaugawa subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala kuma ya dauka amma yushrikun game da abin da suke shirka da Allah kira ta jamhur kenan kamar an yi iltifati an ce kasu yi gaugawa kafu yi gaugawa daga ba an kace abin da suke shirka da shi don bustancanta ba a yi magana da su kai tsaye ma'ana kamar an juyar da magana ba mutane ne masu wani muhimmanci ba amma in mun kadi ba kira ta hamzar kisa'i da khalaf subhanahu wa ta'ala amma tushrikun nan ba a yi iltifati ba sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaka amma tushrikuna daga abin da kuke shirka da shi ku mushrikai don Allah baya jin tsoron yi magana da su kai tsaye wannan shine hikima ta waɗannan dukkan kira'o'in wato guda biyu to nan da ya ce a ta amurullahi al'amarin Allah ya zo to ai kuma ana nufin al'amarin Allah idan kiyama ake nufi ai kiyama bata zo ba kiyama bata zo ba to sai malamin suke cewa ana nufin a'a wato ga Allah kamar ta zo ne dan ba wanda ya isa ya hada Allah ya tada kiyama ma'ana Allah subhanahu wataala sai ya tada duniya gaba daya ko an ki ko an so sai sace al'amarin ya zo shi yasa galibi ma cikin alkur'ani mai girma za ku ga kamar abin da ya shafi wato kiyama za ku ga ana kawo fi'li madhi na abin da ya riga ya kasance misali kaji Allah subhanahu wataala ce wani fiha fi suri an yi busa a cikin kaho a to an yi busa yanzu an yi busa ba a yi busa ba amma za a yi kuma tabbas ne ba wanda ya isa ya hana sannan Allah subhanahu wataala ce fasa'iq kaman fis samawati man fil ard wanda ke cikin samai da kasai zai fadi ya mutu an gane ko a to kalima ta sa'iqa wani lokacin tana zakkuwa da ma'ana ta suma wani lokacin tana zakkuwa da ma'ana ta mutuwa wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya mutu ya fadi yana sumammi nan ba ana nufin ya mutu gaba ɗaya ba dan Allah ya ce falamma afaqa to an kace sa'iqa man fis samawati man fil ard saboda tun kiyama ne sai aka ce sun mutu to kaga an ce sun mutu alhali ko wannan lokacin sai an yi musan ne za su mutu ba amma ya musa ba balle su mutu amma tabbas za su mutu ba wanda isa ya hana Allah ya aikata abin da yake so don haka irin wannan usulubi cikin alqur'ani akwai shi da manta a cikin karatun da ya gabata ban kawo wannan ba mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta ɗari biyar da wato arba'in a cikin littafin asilatul qur'an al-majid wa ajibatu hana muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala allah ta'ala ya aka allah subhanahu ta'ala ce fi wasfi ma'is sama lokacin da yake son ya sifanta ruwan sama yumbitu lakum bihi zar'a yumbitu lakum allah subhanahu ta'ala ce yana fitarwa lakum gare ku bihi da wannan ruwa az-zar'a abin noma wa zaitun da kuma itacen zaitun wal nakhila da kuma itacen dabino kenan wal a'nab da kuma wato al a'nab inabi wa min kulli thamarat da kuma dukkan ƴaƴan itace malam ya ce walam ya kulla samarat Allah bai ce ba dukkan 'ya'yan itace sai ce min kulli samarat ma anna kulla samarati tambutu bima isama tare cewa dukkan 'ya'yan itacen da za a samu suna fita ne bima isama da ruwan sama kulna za mu ce kullu samarati dukkan 'ya'yan itace la takunu illa fil janna ba su kasancewa sai cikin aljanna wa inna ma yambutu fi dunya ba'du ba'dun minha abinda ke fita a cikin duniya sashi daga cikin su anmuzajan wadanda misallai ne shine anmuzaj kenan misallai ne ba dukkan ƴaƴan itacin da akwai aljanna bane akwai duniya shi yasa cewa min kulli samarat malam yace to wa man yujawwizu ziyadata min amma daga cikin malamai wanda yake halatta a ƙara min fil isbati a wajen tabbatarwa yace to kamar wajen tabbatarwa in an ce magana jumla wadda ba kore ta aka yi ba tana tabbaci domin wajen korewa ana iya ƙara min amma wajen tabbatarwa nan ne aka yi saɓani ya ce to wa man yuzawwizu ziyadata min fil isbati daga cikin malaman nahau ko malaman larabci waɗanda suke ganin ana iya ƙara min a jumla wadda an ka tabbatar da ita ya tamilu an yaj'alaha za'idatan huna sai shi ɗauki min za'ida kenan wa min kulli samarat kenan wa kull wato wa kullu samarat da dukkan ƴaƴan itace shi kenan magana ta ƙare to almuhimmu dai nan min tana iya zamantowa ma bayaniya min kulli samarat kenan nan dukkan jinsin ƴaƴan itace ba dole ba sai an dauke ta tabi'idiyya sashen ƴaƴan itace balle ma aje zuwa ga wannan fassara to almuhimmu dai kalimar tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban kenan ko a ɗauki min wato tana iya zamantowa an ƙara ta ne don ƙarfafa ma'ana ba muna nufin an ƙara ta cikin alkur'ani ba a larabci ana cewa an ƙara ta don ƙarfafa ma'ana kenan min kulli samarat dukkan ƴaƴan itace ko ko a ce min bayaniya ce bayanin jinsin dukkan ƴaƴan itace ake nufi ko kuma min kulli samarat sashen ƴaƴan itace waɗanda akwai a nan duniya duka za su fita amma an hankalta mana aljanna sun fi su yawa sai an kace sashen ƴaƴan itace da suke a nan duniya in an ɗauki min a matsayin ta tabi'idiyya kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da bani ya kawo amma kafin mu ƙara gaba a mas'alar mu ta gaba sai mu tafi cewa akwai wata wato ƙarin bayani da kamata mu dan ƙara kamar da al'ada ta gabata inda Allah ce yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat idan muka duba qira'a ta Imam Shu'ba ya karanta numbitu lakum bihi zar'a numbitu lakum bihi numbitu eh an ce yumbitu Allah subhanahu wata'ala yana fitar muku to wannan sai zaman to qira'a ce wanda dama an yi magana game da ubangiji huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an Allah shi sabkar da ruwa daga sama kaga da ana magana ne kamar uslubu alghaiba sannan an ce yumbitu yana fitar muku amma an ce numbitu to nan sai zamanto a'a an yi iltifati ne can an ce huwa alladhi shine wanda kamar ana magana ne da uslubul ghaiba wanda baya nan ba don Allah baya nan ba ko ba haka ba sai an ce numbitu muna fitar muku kuma nan sai ka fahimci nunun nunun ta'zimi ce shine nunun ta girmamawa ba wai nunun bace wato ta kadaitarwa ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da ake nufi numbitu muna fitarwa kuma sai ka fi'ili mudari wanda yake nuna at-tajaddud wa takrar yau da gobe jibi da gata Allah shi ne ke fitar da shi sai ka dibi ayoyin da kuma Allah ya bayani yadda yake fitar da wato wannan kai tafsilin shi ya yani Allah yake wato sabkar da ruwa balle kuma ya yani Allah subhanahu wata'ala yake fitar da wannan abu ayoyi da dama cikin alkur'ani sun yi bayanin wannan za ka yi al'ijimal wa tafsir dan ya zo numbitu muna fitarwa ko yumbitu in mun ce numbitu qira'ata shu'ba yumbitu Allah yana fitarwa almuhimmu dai akwai ayoyi da dama da suka yi bayanin yadda ake saukar da ruwa da yace wallazi anzala minas sama'i ma'an sai kai tafsili wanda Allah ya ne Allah yake saukar da ruwa alam tara wato anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatarul wadqa yakhruju min khilalihi ya faɗi yadda yake saukar da ruwa وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون دسو رنسو ينبتكم إن الله كيف تدشي يا فرئين ومن آياتي أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كاغا ياتي كاساتنا فتروا ياتي شيكي فتروا سبر شيكي بات إذني يوانا فتروا يقدر يبدا abin zai fitowa sai ya fito kakkace akwai kuskure cikin alkur'ani mai girma da sauran ayoyi da sun kai bayanin wannan mutum zai iya tattara su ya ga yadda zai fita da wani maudu'i na alkur'ani wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 541 malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala afa man yakhluqu kaman la yakhluqu an gane ko shin yanzu wanda yake halitta shi Allah subhanahu wata'ala kenan kamar la ya khluqu shin za a kamanta shi da wanda baya halitta suratul nahl aya ta 17 malam yace to al muradu bi man ya an ka kalli man yace abinda ake nufi da ita la ya khluqu wanda an ka ce la ya khluqu wanda baya halitta abinda ake nufi da ita al asnam gumaka bi dalili qawlihi ta'ala saboda dalilin fadar Allah subhanahu wata'ala ba'dahu bayan haka da yace wallazina yad'una min dunillah waɗannan da ake ambato waɗanda ba Allah ba ake kira kinan kira irin na ibada kinan wallazina yad'unahum min dunillah an shafe hum din sai ka gane an gane ko to in ka gana ma ka dauki allazina yana matsayin shine yayi aiki sai ka ce kinan wallazina yad'una al-asnama min dunillah sai zamanto allazina shine matsayin wato fa'ili ma'ana kenan da shi aka fara magana an gane ko to in ka ga dama sai ka ɗauki nan allazi na matsayin maf'ulin bihi ne ba matsayin wato mubtada ba kenan wallazi na yad'una hum min dunillahi waɗanda kafirai suke kira waɗanda ba Allah ba to min dunillahi waɗanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an busu halitta komai ba busu halicci komai ba wa hum yukhluquna kuma su ana halitta su ne an gane ko domin Allah subhanahu ta'ala shi ya halicce su kuma yana halitta a duk lokacin da ya ga dama in an ce Allah yana halitta su ba yana nufin canda bai halicci gumakan ba kuma ana nufin Allah shi ya halicci gumakan bai sassaka su a'a ana nufin shi ya halicci abin da su suka sassaka din ya kamata mu fahimci wannan suratul nahl aya ta 20 malam yace to fa kaifa ji'a biman ya za a yi an ka zo da kalima ta man al-mukhtassatu bi ulil ilmi wanda ta shafi ma abuta ilmi wal aqli da hankali domin ga ka'idar larabci an ka ce man ana nufin shi ne mai abin da yake da hankali amma abin da bai da hankali sai a ce ma ko kuma in za a tambayi siffan mai hankali sai a ce ma zaidu kinan menene sifofinsa malam yace kunna zamu ce khatabahum Allah ya yi kafirai magana ne ala mu'taqadihim akan abin da sun kai i'tiqadi sun ka dauka suka sanya cikin ransu li'annahum sammauha alihatan domin su sun kira su abin bauta wa abaduha suka bauta musu fa'ajirauha majira ulil ilmi sai suka ɗauke su suka yi musu mu'amala suka gudanar da mu'amala su irin yadda ake gudanar da mu'amala abin da yake da ilimi yake da hankali an gane ko ni ni ƙara mai hankali tun da can farko malam ya kawo shi malam ya ce wa naziru hadha tamkar irin wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fil asnami game da gumaka aidan inda Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha kaga bai ce alaha ba alahum shin su gumakan suna da arjulun kafafuwa ko kafahu yamshuna biha wanda suke tafiya da su kaga sai ce yamshuna kuma sai ka musu dabiri na masu hankali a larabci bai ce alaha arjulun tamshi biha ba suratul a'raf aya ta 195 malam yace fa ajra alaihim damir fa ajra alaihim damir ulil ilmi sai Allah ya kawo musu ya gudanar da damiri na ma'abuta ilimi wal aqli da hankali ga gumaka lima qulnahu saboda abinda muka faɗa cewa kenan wato su sun ɗauke su suna musu mu'amalar masu ilimi da hankali shi ne abinda malin ya kawo to malin ya ce kuma wa yaridu ala hadal qawl amma abinda zai gitto ma wannan magana wannan amsa da muka bayar idza kana mu'taqaduhum khata idza kana mu'taqaduhum khata'an wa batilan idan ya kasance aqidar su kuskure ce da banna da ƙarya fal hikmatu hikma taqtadi an yanzi'u anhu kina hikmar ta hukumta ko ta wajabta cewa an yanzi'u an su kame wa yaqla'u su cire kawunan su daga wannan bauta la an yabqau alaihi ba su tabbata akan wannan yace fal hikmatu hikma in ya kasance aqida su kuskure ta fal hikmatu taqtadi an yunza'u anhu kenan abin da ya kamata an yunza'u a cire su ayi bayani wanda zai cire su daga wannan abin wa yuqla'u kuma a cirke su an gane ko daga wannan illa an yubqau illa an yabqau alaihi wa yaqirru fi khitabihim ala mutaqaddimin illa an yabqau sai in sun tabbata akan aqidar su wa yuqirru su da kansu su tabbatar suwa fi khitabihim a cikin magana su ala mutaqaddimin akan aqidar su an gane ko iha malin yake cewa الثاني نبيو قال ابن الأنباري ابن الأنباري yake cewa innama jaza zalika wannan ya halatta li'annaha dhukirat ma'al alimi faghalaba alaiha hukmuhu kinan nan abin da yasa an kai musu amfani da zamiri na na mai hankali saboda an ambaci wanda yake abin da yake ma'abucin ilimi da hankali an gane ko sai na- sai an karin jayar da hukuncin mai hankali a kanta fi iqtida'i man kama ghalaba dawab fi qawlihi ta'ala an gane ko fa minhum man yamshi ala batni shi ibn al-ambari abin da tafi cewa tunda Allah ya eh, sanya maka sa damiri na man to kuma su ma sai sanya masa damiri na man kenan sai taglibin janibin shi akan yarrin jar da janibin shi akan ja- rinja- eh, akan janibi ko bangare na gumaka yace to kamar wanda Allah subhanahu wataala da yazo a cikin suratul nur aya ta 45 yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shi halicci ko ce dabba daga ƙasa an gane ko mimma in daga ruwa fa minhum man yamshi ala batnihi akwai wanda ke tafiya akan cikin cikin sa to kaga mun ba- man bai ce amma yamshi ala batnihi ba alhali maciji misali ai bai da bai daga cikin ma'abuta ilimi da hankali an gane ko to kaga wannan sai ce man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda ke tafiya akan kafafuwa guda biyu kaga dan adam yana da hankali kuma biri ma yana tafiya akan kafafuwa guda biyu kuma shi ma bai da hankali wa minhum man yamshi ala arba duk da yake biri wani lokaci yana tafiya akan biyu wani lokaci yana tafiya akan hudu wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda ke tafiya akan kafafuwa guda hudu to kaga biri yana daga cikin wanda wani lokaci da hudu yake tafiya sanuwa da eh, doki da sauran dabbobi suna tafiya akan hudu hudu to kaga wannan yanzu su kuma an ce musu man man ba a ce ma ba to kaga wannan yana nuna cewa shin wani lokaci ana rinjayarsa tunda akwai mai hankali da su ma abucin ilimi tare da wanda bai da shi kuma sai a kawo mishi man shi ma a hada shi tare da shi shi ibnul ambari haka ya faɗa an gane ko malam ya ce wa kama fi qaulil arabi kamar abinda kuma laraba suke faɗa a cikin maganar su ishtabaha alayya arrakib ishtabaha alayya ya rikitar da ni ban gane ba arrakib wanda ya hau an gane ko ya ce to istabaha alayyar rakibu wa jamaluhu an gane ko ma'ana ya rikita gare ni ban gane ba wanda ya hau raƙumi mahayin raƙumi kenan da kuma raƙumin fama adri manza wa manza ban san wane ne wannan ba ba wane ne wannan ba ya kamata a ce fama adri manza wa maza ban san wane ne wannan ba wa maza da kuma wani irin raƙumi ne to amma sai kawo man saboda shi ma abucin raƙumin an yi masa amfani da man wannan ita ce amsar da wato waɗansu malamai suka bayar kina an yi taglibi na kuma kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yusabbihu lillahi misali ma fi samawati kaga ma abinda bai da hankali ne amma sai an kace ma fi samawati ma fil ard aka rinjayar da sashen abinda bai da hankali saboda su suka fi yawa kuma ne an ce bai da hankali ba a fagen aqida ba don a fagen aqida ba a cewa waɗannan abubuwan ba sa fahimta daga Allah wannan ba shi ake nufi ba na a nahau ne ana nufin abinda su a wajen dan adam a tsarin yalin larabci an ɗauke su ba ƙara uba dan adam bai yi musu magana su karɓa mishi kenan a wannan waje ba su da hankali ina fata an fahimce ni amma ba ga wajen Allah ba shi a wajen Allah ba a ce akwai abinda yake bai da hankali Allah ce ya jibalu awwibi ma ahu wa tsair ya ku duwatsu ku karba ma annabi Dawud ku yi irin yadda yake tasbihi wa tsair da kuma tsuntsaye kaga ba a ce ba su da hankali ya busa abin da Allah yake faɗa ba kaga wannan ai ruduri ka faɗa cikin abin da yafi karfin ilimin ka Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba abin da baya ma Allah tasbihi sai ce walakin la tafqahuna tasbihahum ba kwa fahimta ilimin ku bai kai a wannan wuri ba amma kai dan mu'tazila da wani ne sai kai sai kace a ba tasbihi ake nufi ba ana nufin sulaiman Allah biyayya kenan kana nufin kafi Allah sanin abin da yace baka sani ba kaga wannan akwai rubu cikin wannan kwarai da gaske to wannan shine dai abinda malin ya kawo kenan eh, na maganganun malamai amma idan muka duba har yanzu dai akwai abin da ya kamata mu kara na wato amsa ko kuma akwai abin da ya kamata a kara mu kara akan wannan mas'ala shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa afaman yakhluqu kaman la yakhluqu an gane ko karkashin wannan mas'ala ta 541 shine Allah ya ce afala tadhakkarun shin ba ku astuwa Imam Hafs da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta afala tadhakkarun kidan sai da mutum an shafe ta'un guda asalin shi afala ta tadhakkarun ne sai an ka shafe ta'un daya amma sauran sun karanta afala tadhakkarun tadhakkarun kidan sai da mutum wato ta'un biyu ce sai aka ɗauki ta'un guda aka maida ta zarun aka ce afala tazakkarun ta tazakkarun ne sai aka ɗauki ta'un ɗaya aka idgamin ta cikin zarun aka maida ta zarun kenan sai kuma afala tazakkarun duk dai ma'anar su shi dai ba kuwa astuwa sannan nan inda Allah subhanahu wata'ala ce wallazina yad'una min dunillahi wannan aya da muka kawo a cikin wannan mas'ala ta 500 da 41 inda aka ce wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun imamu asim da imamu yaqub sun karanta wallazina wato eh, tad'una min dunillah kina yana ya zaman towa eh, idan muka duba za ku iska akwai kira'o'i daban-daban karkashin wannan wannan kuma muna kawo shi saboda ɗaliban ilimi waɗansu za ka iske abin ya riga yi ba su fahimce shi ba wallazina yad'una min dunillah imamu asim da imamu yaqub sun ka karanta wallazina yad'una kinan waɗanda suke kira kinan sai zama to kamar ana magana ne da mu'minai cewa waɗanda kafirai suke kira la yakhluquna shay'an amma idan muka dauki qira'a ta jamhur in ka duba sun karanta wallazina tad'una waɗanda kuke kira kina ana magana ne da mushrikai kaga yana da kyau dalibin ilimi ya san kowace qira'a da kuma inda ta dusa kakka je ka ce babu kaza babu kaza a dawo ai bincike a cikin abin nan ya tabbata manokon kuma ka yarda da cewa kai kuskure ka ce a'a kai dai sai ka tafi akan kuskuren ka wanda abin yana da wato hatsari kwarai da gaske Allah kai mu tsani mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 500 da arba'in da biyu a cikin littafin da ɗari biyar da arba'in da biyu a cikin littafin as'iratul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce hadha ilzamun lil ladina abadul asnam to wannan magana da Allah kawo ilzamu ne kamar wato kamar lazimtawa ne ga waɗanda suka bauta ma gumaka wa sammauha alihatan suka kira su abin bauta tashbihan billahi suka sifanta su da Allah to faqad ja'alu ghayra al-khaliq misal al-khaliq sun sanya wanda bai halitta tamkar mai halitta domin Allah shi ne ke halitta kuma ka ba su halitta malam yace to fa zahirul ilzami zahirin alazim ta musu wannan hujja yaqtadi an yuqalu lahum za a ce da su afa man la yakhluqu kaman yakhluqu wannan ko abin da ya kamata kina a ce shin yanzu wanda baya halitta yana zaman tuwa kaman mai halitta haka kamata tunda su ne suka ce sun dauki goma kansu kamar alloli sun hada su a matsayin Allah ba a ce afa man yakhluqu kaman la yakhluqu ba malam yace to kulna za mu ce amsar da ya kamata a bayar lamma sawwau bainal asnami lokacin da suka daidaita sawwau suka daidaita bainal asnami tsakanin gumaka wa khaliqiha da wanda ya halitta subhanahu sarki ya tabbatar masa wa ta'ala kuma ya daukaka fi tasmiyatiha bismihi sun samu su suna irin suna na Allah wani lokaci wa ibadatiha kuma suna bauta musu ka ibadati kamar da suke bauta ma Allah faqad sawwau bainaha wa bain khaliqiha to shikenan ai sun daidaita tsakanin su da Allah qat'an yace a yanke tunda sun samu suna irin suna Allah an ce ma Allah Allahu sun ce lata an ce al'azizu sun ce uzza an gane ko to to kiran yanzu ya zamu yi da su da sauransu eh malamai suke cewa da kuma manata da suke cewa wato daga almannan da duk shi suna almannan sai abin nan mannan misali mai ni'ima su ko sun ɗebo manata to shi ne ba zamantowa suna ne wanda ya tabbata nasu yi ko kuma mannan ya zato min babin ikhbar da ake bada Allah yana yin ni'imomi da haka sai mu yi hattara mai so ya koma cikin littafin alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula na Sheikh Ibn Uthaymeen da sauran littafan da suka bayyana asma'illahi al-husna akan aqida ta ahli sunna wal jamaa malam yace to idan haka ne fasahha al-inkaru sai ya inganta ayi musu bi taqdimi ayyihi ma kana duk wanda an ka garama a gabatas in an garawa a ce shin wanda yake halitta yana zama tuwa tamkar wanda bai halitta ko ko a ce a wanda bai halitta yana zama tuwa tamkar mai yin halitta sai dai qur'ani ya amfani da wanda yake yin halitta yana zama tuwa tamkar wanda bai yin halitta sai Allah ya fara da kanshi domin shine mai halitta kuma nan ba sa yin musu Allah shi yake yin halitta to amma sai suka je suka daidaita Allah da wani kiran kaga dole sai Allah ya fara da wannan malam yace wa inna ma qaddama fil inkari alaihim zikr al khaliqi abin da yasa Allah ya gabatar da ambaton kansa kenan shi mai halitta in ma li annahu ashraf dan Allah shine mafi daraja goma ka basu da wata kima da ake bauta musu aw li annahu huwa al-maqsud al-asli ko ko shi Allah manufar da zai sa kan wannan magana dan shine buri na farko ya magana kansa min hadal kalam daga wannan magana tanzihan lahu dan ya tsarkake kansa wa ijlalan dan Allah subhanahu wata'ala ya daukar da kansa wa ta'ziman dan saboda Allah subhanahu wata'ala wato ya girmama kansa to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala wato ya fara da kansa sai bai fara da gumaka ba to wannan shi yasa sai an kace wato an fara da Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da dai malam ya kawo sai dai akwai abu da guda da nake son in kara da yake wannan mun fafadar sa amma abu ne da yake kamata a ce mun kara shi shine cewa da aka zo aka yi cancan ilzam wani babi ne na ilimi mai mai fadi kwarai da gaske al ilzam shine ka lazimta ma mutum abin da lazimta maka shi shine wani lokacin za ku ga malaman fiqh suna kiran shi lazimul qawli in an ka ce lazimul ƙauli an gane ko ko wani lokacin ba sai lazimul ƙauli ba akwai lazimul fi'li akwai lazimul i'tiqad to duk waɗannan abubuwan matsayi ne wanda abinda ka faɗa ko abinda ka aikata ko abinda ka kudurta ka yi itiqadi to sai alzimta maka abinda zai biyo bayansa to sai malamai suke cewa lazimul ƙauli laysa bi qawl hatta ya'tarifa bihi sahibul qawl lazimul kauli abinda maganarka ta haifas ba a ɗaukar ta maganarka sai in an gaya maka ka yadda da wannan abin to sanar da take tabbata maganarka domin wani lokacin zaka iya faɗar magana amma baka san abin da za ta haifar ba to wannan al-ilzamu cikin babi na aqida da cikin babi na munazara da cikin babi na almubahasa an gane ko da cikin babi na muqabala da wasu suna ce mata muqabala munazara domin muqabalatul dalili bil dalili ne ko muqabalatul ra'yi bil ra'yi almuhimmu dai ana iya babi mai bincike mai yawa za ku ga cewa to in hakkunci waɗannan gumakan daidai da Allah suke to Allah ya zamta musu to su su yi halitta to tunda ba sa yin halitta kiran ku su ba alloli bane kaga wannan babin ilzami ne cikin babin aqida da fiqh da mi malamai suna yawan tattaunawa akan wannan kuma suna yawan ba da hujjoji da dalilai akan wannan musamman za ku iskira ana tattaunawa da waɗansu isun kufu da magana sai a ce to magana ka ta lazimci kaza ka yarda da shi yanzu misali yan shi'a suna cewa Hussein ya san gaibi bar ma suna cewa duk ahlul baiti a imma ahlul baiti sun san gaibi a to sun ce a imma sun san gaibi to sannan kuma sai aka tambayi dan shi'a to Hussein ya je an a Iraki an kashe shi ya san gaibi kenan in Hussein ya san gaibi kenan ya san za a kashe shi ya je an kashe shi to sai aka tambaye shi mene hukuncin wanda ya kashe kanshi yace wuta sai aka ce to shi Hussein da kai kanshi Iraki aka kashe shi me hukuncin sa kaga al-ilzam to irin wannan ana son kai bincike kan shi da lazimul qawl da lazimul i'tiqad da lazimul fi'l kaga irin ma'anonin da zaka samu da fa'idodi wanda suke masu yawa wanda kuma cikin babi na ad-dalalat ko ad-dilalat ko ad-dulalat duk ana faɗa shine cewa dalalatul listisam babi ne mai faɗi kwarai da gaske ɗalibin ilimi zai iya bincike ya samu waɗannan fa'idodi ka kuma cikin usulul fiqh zaka samu wannan babi kuma kaga yadda malamai suke amfani da wannan don samun fa'idodi na ilimi masu yawa wallahu ta'ala a'lam malam yace to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 543 fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala fi wasfi al-asnam da Allah ya sifanta gumaka yace ghairu ahya'in da yace amwatun matattu ne sai yace ghairu ahya'in malam yace ba da qawlihi ta'ala bayan Allah yace amwatun matattu ne suratul nahli aya ta 21 to me fa'ida kulna zamu ci fa'idatuhu abinda yasa an fa'idar fadar wannan annaha amwatu abubuwa ne wanda suke matattu la yaqubu mautuha hayatan ay la yaqubu mautaha hayatan yaqubu an gane ko ba zai biyo bayan ba mautaha mutuwarta hayatun rayuwa kenan abubuwa ne matattu waɗanda ba za su taɓa zama masu rai ba shi ne abinda ake nufi ihtirazan an amwatin wato ihtiraz dan a fitar dan a tsari dan a fidda dan a kare shigowa an amwatin daga matattu yaqubu an gane ko mautaha hayatun waɗanda suna mace amma za su rayu kan nutafi kamar digon mani jam'in nutfa wal baidi kamar kwai kwai yana ruwa amma daga baya idan ya canza ya tagayyara za a iya samun ɗa daga cin shi fito mani yana cikin mahaifa daga baya zai zan ɗan adam wal ajsadil mayyita da kuma jikunkuna ko jiki jiki gangar jiki wanda take ta mutu daga baya za ta iya rayuwa wa zalika ablagu kina an ce za ta iya rayuwa Allah tabbas zai ta da suran tashin alkiyama wa zalika ablagu fi mautiha wanda shi kai matuƙa wajen nuna mutuwa domin mutuwa ce wadda babu rayuwar da za ta zo bayan ta ka annahu qala kamar dai an ce amwatun fil hali matattu ne a yanzu ghairu ahya'in fil ma'al ma'al kinan cikin makoma ba za su kuma wato rayuwa ba kinan sai zaman to nan da an ka ce amwatun matattu ne fil hali a yanzu ghairu ahya'in ba za su rayu ba fil ma'ali a cikin makoma su har abada ba za su rayu ba wannan shine abin da ake son a ce to da haka dai shine abin da barin ya ce kuma kullum muna cewa wannan yan an ce ba sa da rai ba sa magana duk wannan ba amara magana ga Allah ba shi Allah subhanahu wataala ya san za su yi magana ƙasa za ta yi magana ba wai ana nufin rai ba in ta yi magana ta shi a irin wangare na dan adam shine ake zance abin da yake tunani kidan waɗannan goma kan kuma an faɗi za su yi magana ranar tashin alkiyama da haka an ce za su yi magana a ranar tashin alkiyama duka irin waɗannan abubuwan ya kamata mu fahimci cewa na ana magana ne a tsarin mu mu dan adam ba tsari na Allah subhanahu wataala ba ina fata an fice domin alakar halittu da Allah ba ita tsakanin alaka halitta da halitta ba malam yace to asani na biyu abinda yasa an ka kawo ghairu ahya'in bayan an kawo amwatun asani na biyu annahu laysa wasfan laha ba sifa bace laha na gumakan balli ubadiha an gare ko a a sifa ce ta masu bauta ma gumaka ma'anahu abinda ake son a ce wa ubaduha ghairu ahya'il qulubi masu bauta mu gumaka zukatan su ba rayayyu bane matsayin matattu zukatan su domin kafirci ne ke cikin su ina fata an fahimce ni duk da kimanin ya kawo wannan amma ra'ayin yana da rauni sannan as-salisu na uku annahu inda ma qala ghairu ahya'in abinda yasa Allah ya ce ba za su rayuwa ko ba su da rayuwa li yu'lama annahu arada li yu'lama dan a san cewa annahu shi Allah arada amwatun fil hal yana nufin matattu ne a yanzu la annaha mutu ba wai za su mutu ba ma'ana ba wai ana nufin ma suna da rai ba domin su matattun ne to ba su da ma rai balle su rayu su mutu kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mayyitun zaka mutu wa innahum mayyitun su za su mutu suratul zumar aya ta 30 kidan ma'ana ana nufin zaka mutu kuma su ma za su mutu to amma dai nan innaka mayyitun ai satamutu la annaha satamutu ba wai ana nufin za ta mutu ba domin abinda zai mutu za a cewa wato mayyit an gane ko asalin larabci an ce mayyit abinda zai mutu in an ce mayyit abinda ya riga ya mutu to amma wani lokacin ana amfani da wani a wurin wani an gane ko da mu fahimci wannan to innaka mayyitun dai zaka mutu wa innahum mayyitun su ma kafirai za su mutu suratul zumar aya ta 30 haka Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi bai mutu ba an gane ko yana da rayuwa rayuwa irin ta hayatul barzakhiyya wanda kuma duk mutumin da ya mutu ko annabi ne ko ba annabi ne da rayuwa barzakhiyya in mumini ne na cikin ni'ima da dausayin ni'ima in kafiri ne na cikin azaba ba sai wai annabawa ba shi yasa waɗanda suke cewa manzo Allah sallallahu bai mutu ba to matan shi an kai ake cewa manzo Allah sallallahu ya mutu wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila sannan kuma Allah ce zai mutu to ya an ce bai mutu ba kenan haƙƙi amma tashi bai mutu ba kenan kaga wanda an karyatar da alqur'ani kenan dai dan haka wannan yana da manzo Allah sallallahu irin mutuwa ta mutane zai mutu amma rayuwa ta cikin kabari ko kuma rayatu barzakhiyya kuma ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake batta da ita ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat su ma kafirai suna da rayuwa amma rayuwa ta azaba su kuma mu'mini suna da rayuwa ta jin daɗi shi yasa an kace su ba matattu bane ana nufin ba matattu bane suna rayuwa wato a cikin barzahu sannan wannan rayuwa da suke yi cikin barzahu wannan kuma rayuwa ce ta ni'ima su ku kafirai rayuwa ce ta wato azaba wannan shine abin da dai malamai suka kawo kenan nan ana nufin liyallama annahu arada amwatan fil hal dan Allah ya nuna cewa matattu ne a yanzu ba ana magana abin da zai zo gaba ba wadansu malamai sun faɗi wannan sannan kuma ma abu guda da zamu ƙara amwatun matattu ne ghairu ahya'in ba su da rayuwa ta'kidi na a ƙara ƙarfafa ma'anar rashin rayuwarsu an gane ko wannan kuma usulubi ne da ta'kidi kuma akwai shi cikin larabci kinan koda mun faɗi wannan shi ma wannan ba matsala bane mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 544 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa abal asnam ya akai Allah ya aibanta gumaka an gane ko wa ubadaha da kuma masu bauta mata bi annahum la ya'lamuna waqt al-ba'th cewa ba san lokacin da za a yi kiyama ba fa qala ta'ala sai Allah ya ce wa ma yashkuruna ayyana yub'athun ba san lokacin da za a tada su ba kaga nan bai ce wa ma tash'ur ba wa ma tash'ur saboda da gumakan da masu bauta musu duka an hada sai an kai taglibi na janibul aqil wa ma yash'uruna busan ba da su gumakan da su wanda ke bauta musu busan ba ayyana yub'athun lokacin da za a tayar da su suratul nahl aya ta 21 malam yace to wal mu'minuna mu'minai al muwahhiduna masu kadaita Allah kazalika su ma haka ne ai busu lokacin da za a tayar da su ba to me yasa Allah ya faɗi wannan malam yace qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa ma ya shurul asnam gumaka bu sani ba mata yi ba afu ubbaduha wani lokaci ne za a tayar da wanda suke bauta musu fa kaifa takunu alihatan ya ya za a yi su zaman kuma abin bauta ma aljahali tare da haka an gane ko au ma'anahu ko ko wadansu malamai suka ce ma'anarsa wa ma ya shuru ubbaduha masu bauta ba gumaka bu sani ba waqta ba'fihim lokacin da za a tayar da su la mufassalan ko wato bu sani ba sani wanda yake an fayyace shi wala mujmalan ko sani wanda yake a dunkule bu san lokacin da kiyama za ta tashi ba bu san ranar da kiyama za ta tsayu ba kuma bu san yadda za a yi a tayar da su ba ranar tashin alkiyama li'annahum yunkiruna al-ba'th domin sun kasance wato sun kasance suna musun kiyama bi khilafil muwahhidin sabarin masu kadaita Allah fa innahum yash'uruna waqta ba'thihim suna sanin lokacin da za a tayar da su mujmalan a dunkule an gane ko ma'ana sun san cewa Allah subhanahu wataala zai tayar da su amma wani lokaci ne busan da wannan ba to su ko kafirai su musulmai da kiyama ba balliya su san lokacin da za a tayar da su musulmai da ita ba mujmalan sun san shi annahu yawmul qiyama ranar tashin alqiyama wa in lam yash'uruhu mufassalan ko da busan shi ba a fayyace sannan kuma a'a su kafirai suka tashi marudiyo su kai mumin ne kuma su za su gane Allah ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a an gane ko lokacin da za a tayar da kiyama mushrikai za su rance cewa ba su tsaya ba a nan duniya sai sa'a daya kaga sun ma rudi sun sa tsammanin ma duniya wato kamar abin nan ci sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa in an ka tayar da su za su cewa man ba a sana min marqadina wa ya tayar da mu daga bacci tunda ya an yi busa ta biyu busa ta biyu da za a yi za su za su abin nan za a bar su su dan huta bayan an yi musu azabar kabari to da an yi busa cikin kaho za su ce ya wailana man ba a sana min marqadina ya kai mu wane ne ba asana ya tayar da mu min markana daga baccin mu kidan kaga ba su sani ba su suna sa tsammanin ma bacci ne suka yi aka tayar da su kaga wannan kuma shi ba akwai alama abin nan sannan kuma Allah subhanahu wataala zai faɗa masu imani da su musu fa hadha yawmul ba'thi wannan ita ce ranar da anka ce za a tayar da ku walakin lakum kuntum la ta'lamun sai ku ku sani ba kidan kaga har ma kiyama ta tsayi bayan sun tashi wa ma yashkuruna ayyana yub'athun ba san lokacin da a tayar da su kuma an tayar da su ba za su gane kiyama ba ce sai in al'amura sun fara zafi sannan za su gane ba Allah kai mu da tsayi da irin wannan akida wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abinda dai malam ya kawo game da cewa wa ma yashkuruna ayyar yub'athun kidan ko wa ma yashkuruna ko ya zamanto guma kan busa lokacin da za a tayar da masu bota musu ba ko ko wa ma yashkuruna in shine zai zamanto wa ma yashkuruna in ya zamanto na guma ka ne busu sani ba kenan sai zamanto an yi ba su damiri din masu hankali ayyana yub'athun lokacin da za a tayar da wanda suka bauta musu kenan nan sai damiri shi kuma zuwa ga masu bauta musu ko kuwa ma ya shuruna su mutanen da suke musun kiyama ba su sani ba ayyana yi ba a sun lokacin za a tare da su sai zamanto dukkan damirin guda biyu na komawa ne zuwa gare su dole sai mun yi abin nan amma su gumakan ba za a ce ba su san lokacin da za a tayar da su ba tunda ba za a iya cewa su gumakan sun mutu ba balle a tayar da su ina fata an fahimci sai dai in mun ɗauki cewa wato tayarwa daban-daban ci nan ba akwai ta mas'ala shi ne cewa gumaka da aka bauta ma za su ruguje a daidaita su da ƙasa to kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa za a dawo da su masu bota su gansu to sai zamanto nan su guma kan su kansu busan lokacin da in sun ruguje ba Allah zai sake sawa a sake hada su ina fata ana fahimta ta domin kasar da abin da ke samanta duka za a ruguje shi to ai gumaka kuma an bauta musu daban-daban manya da masu kaza to su kansu kuma kan busan lokacin da Allah zai sa a sake hada su ba in an dauki wannan fassara wannan tana iya dauka sai zamanto ko dai damirin su koma zuwa ga masu bautawa duka guda biyu waɗanda suka bauta ma gumaka kenan wa ma yashkuruna ayyana yub'athun ko ko damiri wa ma yashkuruna ba su sani ba ya koma zuwa ga magumaka ayyana yub'athun ya koma zuwa ga wanda suka bauta magumaka ko kuwa ma yash'uruna da su wadanda suka bauta magumaka da su gumakan ba su sani ba ayyana yub'athun lokacin da za a bauta yadda su su wadancan a tayar da su daga cikin kaburburan su su ko wadancan gumaka Allah ya faɗi lokacin da za a tayar da su a hada su shikenan ba ci abin da ake so a ce kenan wannan shine abin da ya kamata in ƙara karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to eh mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 545 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi bana yace fa in qila idan aka ce qawluhu fa ta'ala fa tar allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum idan aka ce da su su kafirai kinan ma za anzala rabbukum menene ubangijin ku ya saukar qalu za su ce asatirul awwalin tatsuniya ce ta mutanen farko kaji maganar Allah Qur'ani an ce masa tatsuniya suratul nahl ayata 24 kuma kafirai a wurare daban-daban sun da alqur'ani tatsuniya ce kaga tatsuniya abu ne wanda ake gaya ma yara waɗanda hankalin su bai kai ba ko ko abu ne wanda za a faɗa dan dai ayi dariya ayi nishadi Qur'ani an ce mishi tatsuniya to kai yanzu tsammanin ka kana wani malami ko kana mai da'awa dan an ce maganar da kake faɗa tatsuniya ce to kaga ganin ka abu ne wanda yake wani abin ban mamaki inda Qur'ani shine mafi gaskiyar magana mafi kimar magana magana ta gaskiya an sifanta shi da cewa tatsuniya ce to kuma ina ga wani abu wanda ba alkur'anin ba don haka wannan ba wani abu ne an gaya ma Allah wannan maganar Allah wannan balle maganar wani mutum wanda ba shi ba kuma Allah ban domin kace balle maganar wani mutum wanda ba shi ba wannan nufin Allah mutum bane a'a balle maganar da ba ta Allah ba dan kawai ne sace irin wannan yace mun ce balle wani mutum wanda ba shi ba kenan kamar mun sifanta Allah da cewa mutum ne a'a an faɗa ma maganar Allah wannan balantana maganar wani wanda ba maganar Allah ba ya kamata ai hatta malam yace to tunda sun ce ba alqur'ani asatirul awwalin kaifa ya'tarifuna bi annahu min indillah ya akai suka yadda cewa shi alqur'ani daga wajen Allah yake bis su'ali lokacin da aka tambaye su an gane ko almu'ad wanda an kama yadda shi zuwa gare su fi dimnil jawabi a lokacin da suka bada amsa domin lokacin da an ka ba su amsa kamar an kai musu tambaya to lokacin da su bada amsa cikin amsar da suka bayar kenan bis su'alil mu'ad amsar da suka ba da amsar ta fi dimdir jawabi a cikin amsar da suka bayar kamar sun yarda cewa alkur'ani daga wajen Allah yake sun mai ya kulu na huwa a satirul awwalin sannan su dawo su ce shi alkur'ani wato tatsuniya ce ta mutanen farko ya an kai sun yadda da cewa domin da an ka ce ma za an zala rabbukum mi ubangijinku ya saukar asalin su ce an zala asatirul awwali sai sun ka ce asatirul awwali kenan cikin wannan amsar da suka bayar da inda sun ce ma an zala shay'an Allah bai saukar da komai ba kenan kaga sun kore cewa ma Allah ya saukar da wani abu amma da sun ka ce asatirul awwali kamar sun yadda su da ya saukar amma tatsuniya ce ya saukar shine abin da ya kamata mutum ya fahimta qulna malam yace to amsa akan wannan qad sabaqa mithlu hadha su'al irin wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da amsar da aka bayar fi suratul hijri a cikin suratul hijri fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun suka ce ya kai wanda anka saukar ma da adh-dhikru alqur'ani innaka lamajnun lalle kai mahaukaci ne a cikin suratul hijri wato aya wato ta shidda kenan suka faɗi wannan magana mai so wannan bayanin zai iya komawa wato cikin suratul hijri a mas'ala ta 529 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha abinda malam ya kawo yace irin wannan amsa inda ma qalu zalika istihza'an sun faɗi wannan dan izgili wa sukhriyatan dan kuma wato renin wayo kenan la tasdiqan ba dan gaskatawa ba wa atirafan ba dan sun yarda da abin ba kama qala fir'aunu li qaumi kamar da fir'aunu ya ce mutanansa inna rasulakum alladhi usila ilaykum la majnun manzon da anka turo muku wato lalle mahaukaci na ko kuma kama kala qaumu shu'aib kamar da mutanen annabi shu'aib sun kace innaka la antal alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi innaka la antal halimur rashid lalle kai ne al halimu mai kaifin hankali ar rashid wanda yake shiryayye an gane ko kenan irin wannan ita ce amsa kenan nan sun ce qalu asatirul awwalin kamar suna izgili ne da abinda Allah ya saukar ba wai sun yarda da cewa Allah ya sabkar da wato wani abu ba to kenan wannan bangaren shine abinda ba da yake nufi domin ya kawo amsa biyu to wannan amsa ta biyu ita ba ta dacewa da wannan amsa ta biyu da an ka cikin suratul hijri ba ta dacewa da wannan wurin ba a cewa wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu yadda'i asatirul awwalin ko ba haka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ce mu qur'ani asatirul awwalin ba kuma Allah bai kira qur'ani asatirul awwalin ba kinan amsa ta biyu ba ta shiga amma amsa ta farko a can cikin suratul hijr ita ce take shiga a wannan wurin kinan sun faɗi wannan don yi izgili wai su nuna Allah subhanahu wataala ya saukar da tatsuniya Allah subhanahu wataala baya saukar da tatsuniya sai dai izgili ne da kafirci irin na kafirai Allah kai mu sani mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 546 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala huna ya akai Allah subhanahu wataala yace anan liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah domin da sun ka faɗi wannan magana wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin an gane ko sai Allah ce to li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su dauki zunubansu kamilatan cikakku yawmal qiyamati ran tashin alqiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm kuma su dauki zunubin waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba suratul nahl ayata 25 an gane ko malam yace wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri kuma Allah yace a'a wala taziru waziratun wizra ukhra wa tarai kinan wala taziru nafsun waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai kuma na an ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm su dauki laifukan su kuma su dauki laifin waɗanda suka batar to kaga nan kuma an ce wata rai ba ta ɗaukar laifin wani wata rai to ya zamu ba da amsa akan wannan malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa min awzari idla idlali alladhina yudillunahum za su dauki zunubin nauyin zunubi na waɗanda sun kabatar da su kinan an shafe idlal ومن أوزار إضلال الذين يضلونهم زاسو دوكي نوين ذنوبين waɗanda suka batar nauyin batarwa kenan fa yakunu alaihim wizrun bare yace sai kasance akan su akwai zunubi wizru kufrihim kenan akwai zunubin su na kafircin su mubasharatan wanda sun ka aikata wa wizru kufri man adalluhu sannan kuma akan su akwai zunubin waɗanda kafircin wanda su suka batar da shi wizir kufri man adalluhum kafircin waɗanda suka batar da su tasabbuban tasabbuta su suka zamanto sanadiyar halaka su su suka zan sababin halaka su Allah kai mu tsari mala yace fa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan dan su dauki zunubin su kamilatan ko zunuban su cikakku annahl ayata 25 ya'ani awzara dhunubi allati basharuha ana nufin zunuban da su suka aikata su kai tsaye wato da gabansu kenan wa amma qauluhu ta'ala amma fadar Allah subhanahu wata'ala wala taziru waziratun wizra ukhra kenan asalin shi an shafe nafsun ne wala taziru nafsun waziratun wizra ukhra wata rai bata daukan laifin wata rai yace fa ma'anahu wizrun la madkhala laha fihi laifin da ake nufi anan laifin da ita rai ba ta da wani sababi daga ciki shine lan madkhal ba ana nufin ba ta da mashiga ba ana ba ta da wani alaka da shi ba ta aikata ba kuma ta zama to sanadiyar aikata ba yace wala ta'alluqa lahu biha babu wata alaka tsakaninta da shi mubasharatan kai tsaye wala tasabbuban koko ta zama to ita ba da umurnin ayi ko ita ta haifi saman sanadiyya a aikata shi malam yace wa nadhiru hatayn al-ayatayn misali irin waɗannan ayoyi al-ukhrayay wal ukhrayani an gane ko wato kuma al-ayatayn al-ukhrayani ya kamata a ce al-ukhrayayni irin waɗannan ayoyin tamkar irin su fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu kafirai sun ce ma waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ko in zaka haɗi ka ce wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana kenan kafirai sun ce ma masu imani ku bi hanyar mu wal nahmil khatayakum sai mu dauki zunubanku a wajen Allah ya an je kiyama mu za mu dauka zunubanku suratul ankabut aya ta 12 ila qawlihi ta'ala hawajan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa asqalan ma asqalihim shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a can kenan yace wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum sai Allah ce wa ma hum bihamilin min khatayahum min shay innahum lakadibun kenan ba za su dauka zanuban su da komai ba ƙarya suke ba masu imani amma Allah ce wala yahmilunna asqalahum za su dauki zunubin su wa asqalan ma asqalihim da wani zunubi wanda yake na tare da wannan kenan su kafin za su dauki zunubin su kuma za su dauki wani zunubi na daban shine zunubin waɗanda sun kabatar shine abin da ake nufi malam yace to wa jawabuhuma amsar da zaka bayar ga waɗannan ayoyin na suratul ankabut an gane ko mislu jawabi hatain al ayataini irin wannan misali ne zaka bayar ga waɗannan ayoyi da suke a cikin suratu wato an-nahl kenan da Allah ya ce za su ɗauki zunubin su liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm kuma za su ɗauki laifin waɗanda suka batar da su ai saboda su ne suka batar da su sai sa ce wa min awzari alladhina yudillunahum waɗanda su suka batar da su bighairi ilmin ba tare da sani ba kuma ba ana nufin in ka batar da mutum ba tare da sani ba ma'ana kai jahili in ka batar da mutum zaka tsira a'a nan bi ghairi ilmin don a nuna munin abin da sun ka aikata in ka batar da mutane ko malami kake ko ba malami kake ba to kuma kana da zulubin batarwa ya kamata mutane su fahimci wannan shi yasa kada jahili ya sa kanshi aikin malamai in an je kiyama ayi banna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na wato sahih bukhari yake nuna cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine zaka iske ilimi Allah zai dauki ilimi malamai suna mutuwa ba ana nufin Allah ya dauki ilimin da ke cikin kawunan malamai ba amma ana nufin malamai suna mutuwa an gane ko ba a samun waɗanda suke ɗauka wurinsu sai ya zama to babu komai sai mutane jahilai sai su zo su yi fatawa bi ghairi ilmin fa dallu wa atallu su yi fatawa ba tare da ilimi ba su bace su batar kaga wannan bai sawar jahili a ce ya tsira kenan jahili ya batar da mutane wuta zashi sannan haka mai da an kace bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ba ana nufin ba wanda ya batar da mutane bi ilmin da ilimi ya halatta a'a shi ya mafi laifi domin shi yayi ganganci ne ya bi son ransa shi yasa ma Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura suratul nahl yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun alladhina kafaru wadanda suka kafirta wa saddu an sabilillah an gane ko kenan wa saddu nas an shafi maf'ul bihi suka batar da mutane an gane ko an sabilillah daga hanyar Allah zidnahum azaban za mu kara musu azaba fauƙal azabi saman azabar da za a yi ma waɗancan bima kanu yufsidun saboda ɓannar da suka kasance suna aikatawa sun ɓaci bai isa ba sai sun jawo wani sun sashi cikin halaka Allah kai mu nasari yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya karato dan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya ba mu iko da dama za mu zo mu dora abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh